بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 22 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 da 42 wanda ya dace da 8 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 50 cikin jiran giyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah ya rasu ne shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi na shi na as-siyasat shar'iyya yana karantar da mu ne a fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci. A darasin da ya gabata a baya mun yi kuskure wajen ambatan lambar kaset a inda muka ce 48. maimakon da tara da haka wannan shine katat na hamsin insha Allah za mu tashi a shafi na ɗari da bakwai a inda al'imamu ibnu taimiya yake cewa walau shahar al-muharibu na silaha fil bunyani la fi sahara'i li akhadhi al-mali faqad qila innahum laysu muharibina bal hum bi manzilati al-mukhtalisi wal muntahibi لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس وقال الأكثرون إن حكمهم في البنيان والصهراء واحد وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصهراء لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتدي شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله والمسافر لا ي... والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله yana ci gaba da bayani akan hukunce hukunce da suka shafi almuharibun wato 'yan fashi da makami ko masu karɓe mutane dukiya akan hanya ko a gidaje ko a kasuwanni ko a bankuna ko a duk inda mutane suke taruwa ta hanyar fidda makami da tsorata mutane ko har ga kaiwa ga kisa ya ce walau shaharar muharibuna a silaha fil bulyan da a ce yan fashi za su fidda watin makamansu fil bulyani a cikin anguwanni cikin gidaje cikin gari a inda residential area la fi sahara ba a kan hanya ba aslan da tabi'atul hal in aka ce fashi da makami an bi tsammanin su akan hanya an bar wani gari ba a kai wani gari ba a cikin wani daji ko wani kwazazzabo ko wani lungu ko ta gargada haka ake tsammani da su ba a cika tsammanin a same su a cikin gari ko cikin anguwa ba yace to aka samu yan fashi sun fidda makami a cikin gari ko a cikin anguwa li akhadhil mali suka yi haka dan su an shi dukiya faqad kila wasu malamai sun ce innahum laysu muharibina irin waɗannan ba a defining din su ba a kallon su a matsayin yan fashi bal hum sai dai su ana kallon su bi manzilatil muhtali a matsayin yan kwaci yan sane wal muntai ko dan zalika ruga maka ce al muhtalis shine wanda yake allazi ya akudul mala zahiran min dun hirzin wanda ke ansan kuɗi ido da ido ba tare da ya shiga cikin gida dukiyar da ke karkashin tsari ya je ya ya ɗauko ta ba irin shi ɗaya da almuntahib su ne ƴan sane da ƴan kwace da almustalib dukan suna ɗaukan ƴan kwace asalin alkhalas shine abin da yake khalid kamar ya haɗa tsakanin abu guda biyu ya haɗa tsakanin sata da fashi shi da ake nufi ake ce al-mukhtalis din al-khalid abu wanda yake cakuɗe ɗaya ne ko barbaran yanyawa ko fari da baki a hare malam yace li annal matluba yudriku al-ghaw wanda suka ce haka suka ce abin da yasa aka ce kar a kira su yan fashi saboda mutumin da victim ɗinsu wanda suka kai ma farmaki yudrikuhul ghaus in ya nemi agaji yayye kuwa jama'a a taimaka mini nan da nan zai samu agajin da yake nema idan sarrafa bin nasi ya nemi taimakon mutane ka gaba mata da wanda suka tare a daji musamman irin tafiye-tafiyen da ake yi da wanda mutane suke tafiya a ɗaiɗaiwarsu ina fata muna fahimta wa qala al aktharuna wasu malamai kuma da yawa suka ce inna hukmahum fil bunyani was sahara'i wahidun hukuncin masu fashi da makami sawa'un sun yi a cikin gari ko sun yi a dawa hukuncin su duka iri ɗaya ne wa hadha qawlu malikin fil mashhuri alu wannan magana da aka fada ita ce magana al-Imam Malik a bisa zance wanda ya fi shahara a mazhabinsa wa shafi'i kuma shine maganar imamu shafi'i muhammad ibn idris wa aksari ashabi ahmada da mafi yawan masu bin tafarkin mazhabin imam muhammad ibn hanbal wa ba'di ashabi abi hanifa da wani sashi na ɗaliban mazhabin imamu abu hanifata an-nu'man rahmatullahi alal jami' bal suka ce kai ba ma haka ba hum fil bunyani kaga dai su yan fashi da makami wanda za su zo cikin gari su fashi da makami a banki ko a kasuwa ko su shigo gida a haƙƙu bil uqubati minhum fi sahara sun fi cancantan ai musu horo a hukunta su fiye da yan fashin da ke fashi a daji saboda mene li'anna al-bunyana mahallul amni wa tumanina saboda cikin gari a bisa al'ada wuri ne da ake tsammanin aminci da zaman lafiya inda muke ina cikin garuruwa mun fi tsammanin aminci da zaman lafiya da zama cikin tsaro fiye da idan ka fita ka fita garin wajen gari saboda akwai mutane akwai harkokin yau da kullum akwai kai kawo kayu akwai jami'an tsaro a kusa da ku لأن البنيان محل الطمأنينة الأمن والطمأنينة ولأنه محل تناصر الناس وتعاونه kuma saboda cikin gari shine wurin da mutane za su iya kawo kansu ɗauki duk sanda aka ce iya kuwa jama'a ba a kawo dauki duk sanda aka ji wani abu za a fito a kai wa juna taimako sabanin adaji fa ikdamuhum alai to duk yan fashin da suka iya taurin suka iya taurin rai suka shigo cikin anguwa suna harba harba suna son kudin mutane ya kasadi shiddatul muharaba wannan ya suna da zuwa ga suna da tsananin karfi wajen yin fashin nan wal mugalaba kuma sun fi karfin doka sun fi karfin mutane ولأنهم يسلبون الرجل في داري جميع عمله saboda kuma suka tarar da mutum a gida za su iya kwace mishi dukkan dukiyar shi duk abin da yake da shi za su kwace wal musafiru la yakunu ma'ahu galiban illa ba'd mali yayin da shi kuma tafi a mafi yawan lokuta baya tare da dukkan dukiyarsa yana tare da kuzirinsa ne kawai ko kayan kasuwancinsa amma sauran dukiyar shi tana gida kaga shi sa yanzu sai aka wayi gari yan fashi yanzu ba sa yin fashi yanzu suka kawo mutane sai suka fudo saboda duk abin da ka bari da kai da dangin ka sai an kawo musu da yakon da su kwace kawai iya abin da kake da shi su bubbuge ku to yanzu ba za su aishi iya abin da kake da shi ba sai su tafi da kai su je su aje ka ma'ana suna neman fansa kenan sun zama kidnappers masu garkuwa da mutane da neman fansa in suka tashi sai su zabtaru wasu miliyoyi wanda sai an haɗa dukkan abin da kuka gada da abin da kuka mallaka a dangin ku in dai ba masu arziki bane ku sai kasa kai miliyan biyar mahala sai sun tabbatar sun kwace ta abin da kuke da shi kaga yanzu haka suke saboda zalunci da rashin imani Allah ka tsare mu fa hadha huwa sawab malam yace wannan kuma shine daidai cewa yan fashi da makami waɗanda suka shigo gari suka yi harbe harbe ko suka yi amfani da karfin su suka shi kudaden mutane a cikin gidaje da anguwanni sun fi cancantan horo fiye da 'yan fashi waɗanda suke daji waɗannan suka shigo gari sun fi ƙarfi domin wanda suke daji galibi da sun jo 'yan sanda sun zo sun yi harbi da biyu su ma ruga da gudu suke wasu ma bindiga roba ce da su wasu ma da sanduna ne fulani ne ko mutanen ƙauye za su tara daidai ƙauyen su ke fashin amma duk ɗan fashin da zai shigo gari ya dinkari ƙauye za a ga suna da yawa suna da makamai suna da rashin imani in sun zo za su yi kisa za su yi kwace za su yi fyaɗe za su iya ƙona gari ma gaba daya kaga wannan zunubinsu da laifinsu da irin firgita mutane da suke yafi wanda yake a daji ina fata mun gane wannan domin a ai tun da kasan kasan nan shekara talatin bayan an san ana fushi akan hanya amma mutane ba su taba shiga cikin tsoro da bala'i da da fitina irin yanzu da ake zuwa har gari ayi ba irin yanzu ake biyo su har inda suke ba su taba shiga irin wannan tsoron ba ma'ana kenan karfin yan fashi da masu kwace ya karu fiye da da ta yadda ma idan da za su shiga wata anguwa yanzu a buga wa 'yan sanda waya a ce ga 'yan fashi a anguwa kaza a gari kaza me yasa da suke cewa za su ce ne ko ba su da alburushi ko ba su da fetur ko ba su ko suna yajin aiki ba za su zo ba za su nemi uzurin da za su faɗa ne ko kuma su ta muku gamu gamu nan ba za su zo ba sai an gama saboda su ma suna tsoron rayuwarsu suna tsoron abin da ya faruwa da su su ma ba su shirya ba Allah shi kyauta fa hadha huwa sawabu la siyama ha'ula'il mutakharribuna متحزبون أمين متحزب متحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنصر وكانوا يسمون ببغداد العياري yace wannan shine daidai musamman ma idan a ce wanda suka yi fashin wato wanda suka shirya ma harkar ne sun goge suna da training akai irin waɗanda a ƙasar sham da misra ake ce musu alminsar a ƙasar bagadaza kuma ake ce musu al'ayyarun gashi aka sai yake cewa alminsaru jama'atun min aljaysh ukhturifa fi adadi asalin lafazin alminsar wato wata yan runduna ce ta sojoji wanda an yi sabani game da adadin su azzabidi a cikin tajul arus yana cewa daga talatin zuwa arba'in adadin runduna tsakanin talatin da arba'in da ake cima alminsar to irin wannan wata kunu fil adati mutakaddimatun aljaysh a bisa al'ada sukan zama gaba da sojoji sun mastu'mila hadal mustalah bi ma'anar ayyari sannan aka bu ana amfani da shi da ma'anar al'ayyarun ya ce ka duba littafin as-suluk li ma'arifati duwalil muluk na al'imamu al-hafiz abul abbas ahmad ibn ali ibn abdul qadir al-makarizi makarizi ne mai littafin tajrid tauhid da almawa'iz wal ibar da littafin inta'ul asma limalin rasuli min al anba'i min al abna'i wal ahwali wal ahli wal ahfadi wal mata wani babban littafi na kundin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujalladi 12 ne yana da dadi kwarai da gaske inta'ul asma sanya idanu kunkunuwa su ji dadi na labarin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan shi da jikokin shi da abubuwan da ya amfani da su tun daga kan sutura kwanan cin abinci abin hawansa takobinsa wurin kwanciyar sai da tarihin komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makarizi babban malami sa'an ibnu hajar ne abokinsa ne ya rasu shekara ta ɗari takwas da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafin shi da yawa to akwai as-suluk li ma'rifati duwalil muluk a ciki yayi tarihin waɗannan mutane yan yan kalara dinnan gara maka ce yan tauri gara maka ce yan sara suka ko ka ce yan kalare ko yan mage ko yan shila ko yan afenefere ko yan masob ko yan oduduwa duk dai garin da kaje za ga akwai taron wasu yan iska marasa mutunci waɗanda suka da mutane kan daukan amarya da aka ake ci musu muna yara da yan bungalo da ga su su fasa taro su duk abin da suka ga dama suna kama yayin mutane suna tafiya da su da sauransu nan kuma nan kusa an yi wasu da ake ce ma yan tauri yan sara suka in ka je kano akwai su yan yada kwari yan kura duk da ka ji irin waɗannan sunayen to na takadarai ne marasa imani waɗanda suka damu mutane to an wasu shekaru can a baya a tarihi da aka samu irin wannan matsalar suka damu mutane sosai a kasashen su to a yace a bagadaza kuma ana ce musu al'ayyaru menene al'ayyarun ya shirya yace jam'u ayyar zaka ce ayyar shine alkathirul haraka wa titwaf mutumin da yake yawaita yawace yawace da gantali babu manufa wasta'malatu al-arabu fil madhi wa dham laraba suna amfani da wannan kalma domin ya zama abin yabo ko suka lakinna ustu'mila ba'da zalika fi wasfi jama'ati min as-surraq daga baya kuma aka zo ana amfani da shi dan siffanta wasu taron barayi kanu yantahizuna fursatan shigalid daula suna amfani da dama a lokacin da mutane suka shagaltu da wani abu daban can wa yaqumuna bi muhajamati dakkaki da wal manazil sai su auka wa shaguna da gidajen mutane ko yanzu ma haka suke ko ana zanga zanga ko an yi gobara ko ana campaign ko ana jana'iza ko ana wani guje-guje ana ana tarzoma an buga wa mutane ciya gas su kuma sai su yi amfani da wannan dama sai su fafasa shagunan mutane su yi su yi sata su saci kaya su saci kuɗi su saci abinci su zagara ma su zauna ma cikin shagunan su sha madara su su- su dafa indomi ko mun gane to irin su ne aka yi a wani zamani akwai wani takadari da aka yi a cikin su in ka duba albidaya ne haya an ba da tarihi shi aka ce tsirara yake yawo daga shi sai dan kafe ba gaskiya ba su ma yanzu ba rabin jikin su tsirara ko fiye da rabin jikin su tsirara da inda ka gan su ba su cika damuwa da sutura ba suna nuna kacin kacin din gabobin kirjin su da damatsin su don su dinga mutane tsoro da shaye shaye da rainin hankali da raina masu kirki da tata da aikin su ne shi wannan an ce ya taɓa samun kuɗi ya arziki har ya siyo wata baiwa wadda mai tsada ce sosai baiwa da ya bi ta kiyarda da shi ya ce me kike so a yi ta ce ni dai ka sai da ni kawai sai je ma ya ya kyau- ya- ya- ya yanta ta ba za ka gansu eh, wani lokaci suna dan yin abu na alheri kaga yanta ba ai babba aiki ne ko takku raka ba au it'amun yawmin ziban gaba ba karama aiki bane na na shiga aljanna da ta ba shi haushi kawai yanta sai ta biyar bare ta ana labarin su sosai wajen takura wa mutane in ka karanta a cikin albidayawar nihaya tarihin shekara ta ɗari uku daga sittin har zuwa wajejen da tasa'in za ka dinga ganin labarinsu akwai sanda suka kona wata kasuwa a bagadaza mutane suka ruga da gudu su kuma suka yi ta kwashe dukiya suna wa mutane zalunci sosai akwai sa da suke gagarar 'yan sanda ko jami'an tsaro kamar da kaga ana ana da yi a yanzu kullum haka rayuwa take wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas to su ake cewa al ayyaru a wancan lokacin malai ci gaba da cewa a wa akhdhil amwali su dauki dukiyar mutane wa qatlin nasi su kashe mutane ko yanzu ma haka suke sai ka ji an kashe yaro a nan tudun jukun a tudun wada a sabon gari a wani gari can sai ka ji kawai fada ne tsakanin anguwa da anguwa kawai dan taurin wannan layi da yan taurin wancan kwari shikenan sai su zo su haɗu kamar maguzawa a a saru wani su ma su ɗauki fansa su ma su saru wani har a kai ga kisa duk wannan kowa da kenan ya san wannan yana faruwa wata gida in bai taɓa tsawa da kai ba dai ka taɓa jin labari wa ghairi zalika min anwa'il fasadi da barna iri daban-daban da ka sani kwace fyaɗe rashin kunya raina masu mutu- masu mutunci da sauransu irin wannan aski na banza da ake da- da- da- da- da kitso da dj in ana biki a ta rairayi duk wani yana cikin nauyin fasadi da ire-iren waɗannan yara marasa tarbiyya suke jawo ga su nan sun cika anguwanninmu sai dai Allah ya tsare kuma dukansu kowa an san iyayensu an san danginsu kowa an san yayyin shi da kannan shi amma sun gagara wasu su da goyon bayan iyayensu wasu iyayensu ma suna cikin damuwa baya da suka iya sun dai zama mutane alaƙaƙai a cikin unguwanni babu karatun boko babu na muhammadiya babu sana'o'i sai mene kawai sai shaye-shaye sai raini sai fasikanci Allah ya raba mu da irin wannan lalata wa kana taqwa shaukatuhum wani lokaci sukan yi karfi fa yusaitiruna ala amakin kafira har su mallaki wata area su hana mutane bi da wata area sai ka ce a a- a wannan zamanin ake wannan labarin ko akwai angon da an san cewa lungu kaza baya biyuwa lokaci kaza wuri kaza wurin su ne jambul din sai na shan wiwi akwai inda hatta jami'an tsaro ba sa iya zuwa ba sa iya zuwa in sun je to kowa sai dai kafa shi ta kwace shi annan Kaduna akwai irin wannan wuraren wuraren da an sani cewa in dai dan sanda ba shi ma shirye bane ko matsafi ne ma bai sai je wajen ba idan aka yi sabon DPO da ya ce zai kai farmaki wurin sauran jami'an za su ce mashi oga wurin nan fa karkace da idan shi ma hatsari ne dan zuru ne shi ko dan wani gari ne kuma hatsari bai sosai can dai wani gari haka inda suka saba da hatsari banci shi ma ya- yana shige ko sai ka ji ana labarin ya je ya ya- ya yi aron gama da su to da a garin nan ma an yi irin wannan a nan zaria duk wanda ya san zaria shekara ashirin da biyar baya an yi irin wannan abubuwan cikin tudun wadan zaria nan ba kai saka shiga cikin tudun wada da hula ko agogo mai kyau ba za a tsare ka a ce ka kwanci shi nan kan titi fa ba wai cikin daji ba kamar yanzu nan da muke tsakanin magarba da isha za a kwace maka hula za a kwace maka kuɗi idan sun ga yarinya budurwa za su iya mata fitsara ko in ta musu magana banza su ɗauke ta ka faɗa su gudu da ita sai da Allah ya kawo wani shugaban ɗan sanda da aka anan zare ya dinga kashe su. da ya kama kawai sai ya kashe in an je lahira a sayin da za a yi kawai shi kenan da aka kashe kamar guda takwas goma shi kenan sauran suka gudu sai aka zauna lafiya ba a zuwa kotu da an kama kawai sai saka shi a mota ya kai shi daji in aka ji a ce to gudu da ya gudu su harbe shi su dawo su guda su ce ai yayi attempt ne na guduwa an kashe su da yawa a garin nan mu lokacin muna yara mun ta zuwa ma muna kallon gawawaki mun gan su da idan abu ne da mun shaida wasu ku da dama na su san labarin da ake nufi to irin sannan ne sai sai garin ya danna su to kwanan da nake jin labarin cewa Kano ma yanzu na fama da irin wannan bala'i akwai angwanni kan titi ne a cikin birnin Kano da ba sa biyuwa idan yamma ta yi sai ka ga yara ƙanana wasu ma ba su kai shekara ashirin ba za su biyo ka da ƙananan wuƙaƙe wanda za su soka ma ita a kwankwason ka sai a kwace mace jaka a kwace waya a kwace hula a kwace kuɗi abubuwan da suka za su kwace nan da nan su tafi da su sai su shigar ba ma dai kamar waɗannan wayoyi na zamani wanda suke da saukin sacewa Allah ya tsare mu wannan da yana cikin matsala da muka samu a cikin al'ummar mu ta karancin tarbiyya da ake haifan yara a bar su kawai haka nan kawai duk da ake haifan yara a bar su ba su da tarbiyya ba a sa su akan hanya ta kwarai ba to kamar da hadisi ya faɗa ne fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi to ba iyayen kaɗai ba hatta mujtama yana taimakawa wajen haka yara ne galibin su zaka galibi ne ƴaƴa ne irin irin sa'o'in mu talakawa ƴaƴan talakawa sun fi samun wannan matsalolin sun taso babu kulawa a tattalance a ilmance da sauransu iyayen na can na neman abinci su kuma an bar su a duniya ta koya musu hankali to idan yunwa da wahala da fatara da kunci suka damu mutum abu ne mai sauki ya bi mummunan hanya wasu zuma za ka ga in ka bi tarihi almajirai ne da ake kawa daga wasu garuruwa su zo karatu makaranta allo idan yunwa da bala'i da muguntan malamin allansu ko seniors din su a makaranta allo tara sai su gudu kawai su koma cikin wannan lalatattun to da zaran kuma ka koma cikin waɗannan abu na farko da za a ɗaura ka kai shine shaye-shaye saboda ya hana ka yin tunani na masu hankali dan kana da hankalin ka akwai abin da zaka iya reasoning zaka yi tunanin to wannan fa bai dace ba wannan ya sada wa dan adanci amma idan kai sha ka shawu to duk abin da aka ce maka yi kawai zaka yi shikenan har sai mutane su zama su zama mujminun su zama addicted ba sa iya rayuwa sai akan kwayoyi da ababen shaye-shaye Allah ya tsare mu malai ce ka duba labaransu washtahar amruhum fil asr al-abbasi wa akhbaruhum kathira fi tarikh tabari za ga labaran su da yawa cikin tarihin al-Imam tabari wal Kamil ibn al-Afi kenan wal bidaya wan nihaya ta ta ibn kathir kamar da ishara malam yace wanzur ka duba alfaz al-hadarat fil qarn ar-rabi' al-ashara sunan littafi ne da kuma mu'jamu al-musalahat at-tarikhiyya Allah ya tsare mu malam yace walau harabu bil asiyi wal hijara idan ku aka samu wasu yan fashi ba su da wukake ko takubba ko bindigogi amma suna da sanduna sanduna suke da shi da kuma watakila kwafa au bil aidi au maqali ko kuma da hannaye ko da basusa wani abu ya kuma kamanci haka fa hum muharibun aidan su ma dai yan fashi yan fashi wa qad haka wa haka okay wa qad hukiya an ba'd al fuqaha an hakaito daga wasu malaman fiqh cewa la muharabata illa bil muhaddath ba a ce mutum dan fashi da makami sai inda gaske na rike da makami din mai kaifi ko kuma a zamanance kamar bindiga wa haka ba'dhum al-ijma' ala anna al-muharabata takunu bil muhaddad wasu kuma sun hakaito ijma'i akan cewa wato muharaba fashi sai bil muhaddad sai inda watin abin nan wuka mai kaifi ko takobi wal musakkal ko kuma mashi mai nauyi kenan وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن ما لن يشي كودي أكوي سعباني كباب فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين مجانا تكسكيا وذا توكتشم ما لمن مسلمين سكا أكنتا أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أموال القتال فهو محارب قاطع wanda duk yake kokuwa da mutane da ya kwace musu dukiya da kowane irin makami ya amfani ko makami da sunan shi dan fashi in dai kaje ka tsara hanya ko bindigar roba ce kai mutane barana da ita ko katako ce kai mutane barana da ita kake an san dukiyar su sunan ka dan fashi ina jin kowa dokan Najeriya ma kai in da kama kana tsara hanya ba za ka ce a to ai ni ba da wuka ba ba ruwan yan sanda za su tsana maka dalma a kafa kare nan da nan kuma sunan ka dan fashi da makami ko da baka da makamin kama anna man qatal muslimina yace fa huwa kama anna man qatal muslimina min al-kuffari بأي نوع كان من القتال فهو حربي كما يد كما من قاتل المسلمين من الكفار haka samu kafiri ya yaƙi musulmai bi ayyi nau'in min alqitali kowane irin yaƙa ne fa huwa harbiyun ya zama kafirin fada bai zama kafirin amana ba wa man qatala al-kuffara min al-muslimina bi sayfin aw rumhin aw sahmin aw hijaratin aw asan fa huwa mujahidun fi sabilillahi ta'ala haka nan kuma duk wanda yaƙi kafirai cikin musulmai sawa'un yayi ne da wuka da takobi ko da mashi ko da kibiya ko da dutse ko da sanda to shi ma mujahidi ne akan tafarkin Allah wa amma idza kana yaqtulu nufusa sirran li akhadh al-mali idan ku aka samu wani wanda yake nadewa ya kashe mutane a boye dan ya kwace dukiyarsu mithlu allazi yajlisu fi khalid yakunu li abna'is sabil kamar wanda yake zuwa ya shiga wani otel ko guest house shine khan irin hotel da ake yi a kan hanya a zamanin da ana samun mutane sai su samu zangon da inda mutane suke kwana su da zango sai a yi wurin kwanan baki ana son kuɗi kamar da yanzu ka je manyan birane tashoshin mota za ka tara akwai wuraren kwanan baki a wajen inda za ka biya kuɗi ba irin wani tashoshi na irin na irin masu kama da masu kama da makabar tudunan ba ba irin su ba tashan mota ta gaskiya nake nufi da ma wannan gaganta ta fi airport ma kyau yau tun ka je airport za ga airport akwai hotel wanda tafiya ta kama shi transit ko wani abu zai zai zai ya da zango a nan mun taɓa zuwa wani airport hotel din ma a ƙasa yake basement ne a ƙasan airport din ba za ka san inda yake ba sai ka biya kuɗi ko za ka shiga lifta ta sauka da kai ƙasa hawa uku ko hawa hudu haka to hawa kenan za ce ko ƙasa uku gari ne da kasuwa da komai amma a ƙasa ne kaga inda suka gyara duniya kenan don ka je ka ga tashin mota a wani wuri za ka ɗauka wani gidan yan gawi ne kamar da kaga dai an yi yanzu tashar jirgin kasa din nan an yi ta da tsari da kyau ba wai da zaka bi tasha gaji an ana ana ihu an saka lasifika ana ta yara gwada wannan ba tasha bane wannan ga ga ga kwata ga ga ga sauro ga ledoji ga ga barayi ma sai a kwace maka daga ko a sace maka kuɗi wannan duk ba tasha bane shi za a sake tasha mu a wurin mu sai mu dauka wurin yan iska kawai da ita kanta kalmar ta shaɗin tana tana denotin wannan ko to a inda aka san mutuncin mutane kai hatta ma a garuruwan mu na Najeriya din nan in ka je tasha inda ta bunƙasa akwai wurin kwana to irin wannan ɗakunan sai a samu wasu sai su zo su laɓe sai ka shiga ka kwanta sai su shigo da wata wuƙa ko sanda sai su nuna ma ita su kwace ma kuɗi irin wannan to kaga shi yanzu mai sata ne da makami amma a ɓoye dan da ya ji burin burin zai haura da gudu shi ma ya gudu wai zan farada bi qaumin minhum qatalahu ko kuma wanda idan ya zo daga shi sai wani sai mamaye mutumin sai ya kashe shi to aka za amwala wai sace duke su mai wajari ne shi aw yad'u ila manzilihi man yasta'jiruhu li khiyadatin aw tibbin aw nawi zalika ko kuma ya kira ka zuwa gidan shi ya ce ka zo kai tela ne ka zo za ka gwada matan shi ko likita ne ka zo ga da ƴaƴan shi ba su da lafiya idan ka je fa yaqtuluhu wa ya'khudhu malu sai ya kashe mutumin ya kwashe duke shi sai a kira ka a ce kana sai da wani kaya a ce ka zo a ce tashar wasu ƴan daba ne sai ka kawo kana sai da atamfobi ko yarinya ne sai da abinci ko mai sai da katin waya su tsare shi su nuna mishi wuka a cikin wata gona su kwashi su kwashi idan shi ma muzakkari ne da yayi kuma kura kura ba ba barai ne na gaskiya ba matsorata ne to irin waɗannan su ma wa hadhal qatlu wanda yake irin wannan kisa yusamma qatla ghila shi ake cewa kisan gila da larabci aw wa tusammihum al-amma al-mu'arrid al-mu'arridina waɗanda ba malamai ba al'ama suna ce waɗannan masu tara hanya da kisan gilla da ake cewa da Hausa kisan gilla kaga a Hausawa ce kisan gilla ma'anar shi tana da fadi fiye da abin da balarabe ko malaman fikin suke nufi da gila din suna gila shi ne abin da ake cewa assassination wato kisan da za a mutum a laɗe a kashe shi irin da aka musayi na ali irin da aka musayi na umar kaga wannan kisan gila ne irin da aka yi musu malam ja'afar da su malam albani allah ya gafarta musu gaba daya duk mutumin da za a tsare shi bai sani ba a mamaye shi a harbe shi a cikin gidan shi ko a motar shi ko a ofis ɗin shi wannan sunan shi kisan gilla to gila ne da larabci gila bahaushe yana cewa gilla amma shi da ya ce kisan gilla bahaushe yana nufin kisan ganganci abin da ake cewa katlu amdin to kaga a cikin musulunci kuwa katlu gila wani sashe ne na kisa na amt ba kowanne ne a gila ba ko mun gane suna cewa a cikin fikihu cewa alghiratu shine kitlatun ko katlatun khafiyya kisa a ɓoye shine an yakhda al insanu an yukhda al insanu hatta yasira ila makarin mutum a yaudare shi har sai ya je wani waje sannan sai a fito da makami ko a yi mishi kofar rago sai a kashe shi shi suke ce ma a kisan gilla ko kuma su ce alkatlu ala wajihi da hila a kashe mutum ta hanyar dabara wal khadi'a ko yaudara kaga duk irin waɗannan ne nau'o'i na kisa to idan mutum ya irin wannan kisan gillan ko za a lissafa shi a matsayin dan fashi da makami shi da malam zai mana bayani a nan yace fa idza kana bi akhdhi al mali fa hum kal muharibina wanda zai tara wani ya mai kisan gilla in yayi ne dan ya kwashe dukiya to wannan ɗaya yake da yan fashi aw yajri alaihi hukmul ha malum kal muharibina shin za a ɗauke su kamar yan fashi aw yajri alaihi hukmul qawl ko ko za a ce a ɗauki fansa ta hanyar a yi kisasi fa fihi qawlani lil fuqaha akwai zance biyu sun ce wannan wasu sun ce wancan ahaduhuma zance na farko ga wanda ya kisa a boye amma ya hada da sata suka ce annahum kal muharibina za musu hukunci kamar yan fashi ya annal qatl bi hilatin kal qatl mukabara domin kisa ta hanyar ayaudari mutum kamar an kashe shi ne ta hanyar amfi karfin shi kilahuma la yumkinu al i'tirazu minhu dukannin shi ba za ka iya tsira ba kai wanda aka wa kisa bal qad yakunu dararu hadha ashadda li'annahu la yadri bihi kai halama wanda za a yi mamaye shi a kashe shi sai cutarwar ta fi tsanani saboda baya tsammanin haka mubagata ce an yau da an mamaye shi ta yi inda ya samu hali zai iya kare kanshi wasani na biyu ra'ayi na biyu annal muhariba huwa al mujahiru bil qitali aka ce dan fashi shine wanda zai nuna makami yayi da karfi wa anna hadha al muqtal shi ko wannan da yi a boye yakunu amru ila wali jami al'amarin shi na koma zuwa ga majibincin wannan jinin والأول أشبه بأصول الشريعة malam yace wancan na farkon a ɗauke su ɗaya da ‘yan fashi ya fi kama da ƙa'idan dokokin shari'a balkar ya kunu dararu haza a shadda kai kisan wanda ya yi ma ta hanyar kisan mummuke ya fi tsanani da annahu layu da rabi don ba a sani ba mutum ne kawai ya bi hanya daga anguwa ko ya fito masallaci sai a ji an kashe shi me yasa za a fi damuwa fiye da wanda ya fita hanya ‘yan fashi suka tare shi dama san da ya fita ana ta Allah ya kiyaye Allah ya tsare ko mun gane kaga ana daman ana tsammanin ko dai ya dawo ko ba ya dawo ba akwai yiwuwar wani abu ya same shi kai da kanka san da ka fita gidanka ka kama hanyar tafiya ka fi ji a jikinka cewa kana fuskantar da kanka ga wani haɗari fiye da kana gida to haka iyalanka ma idan wani abu ya faru amma wanda za a zo a laɗe yana sallah ko yana karatu ko yana zaune a cikin gidansa a laɗe asasin ya laɗe ya harbe shi wannan ya fi bala'i asalin wanda suka fara kawo wannan ɗabi'ar ta kisan mummuke wasu batattu ne da ake ce musu alhashashun daga nan aka canza kalmar zuwa yaren ingilishi a turancin faransa ake ce musu assassin daga nan kuma ya shigo cikin turancin ingila a alhashashun jama'ar wani babban batacce ne da ake ce mushi salih alhassan ibnu sabbah alhassan ibnu sabbah wani babban batacce ne shine kafa kungiya ta batiniya a zamanin daular abbasiya sun yi zamani daya da malam imamu muhammad al-ghazali da kuma wanda ake ce mashi nizamul mulk wani wani waziri wanda shi su suka kashe shi ma su suka fara kawo ɗabi'a ta idan mutum baya bin ra'ayinsu ko yayi wa'azi ya ce abinda suke ba mai kyau bane sai a tura wani ya je ya laɗe ya kashe shi ya gudu yadda ka ga ninjoji suna shiga a fim ɗin chinese haka suke wannan shigar za su rufe dukkan jikinsu ba da za a gane su kuma idan an so a gane su ma sai ya kashe kanshi kafin a gane shi don ka a tare shi ya sha wahala ya tona wa asalin ƙungiyarsu asiri su suka fara kawo wannan daga baya ya zo ya zama ɗabi'a da hatta jami'an tsaro suna amfani da ita jami'an tsaro na musamman irin siyayi ire-iren su kungiyoyi ko tafarkin boko haram ko duk wasu matattu suna amfani da irin wannan hanyar don su emulating duk wani wanda suke fara da shi kuma suna ganin shi a matsayin wata falala ce ko karama wanda bata ce wannan Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa ikhtalafa al-fuqaha aidan fi man yaqtul sultan har ila yau malaman fiqh sun yi sabani game da mutumin da ya kashe shugaba zai kashe gwamna ko sarki ko wani babban hakimi ka katlati ka katlati Usman kamar wanda suka kashe sayyidina Usman ne hukuncin su wa qatili Ali radiyallahu anhu da kuma wanda ya kashe sayyidina Ali shi Abdurrahman dan Muljim kenan al-Muradi waɗannan mutanen da kuma 'yan gangamin waɗannan wawaye da suka taho da ƙasar misira da sham suka haɗu suka yi gayyatsiya suka je suka cika madina suka yi ta rashin kunya da rashin mutunci al'amari har ya tike ga sun kashe sayyidina usman radiyallahu anhu suka zubar da jinin shi suka kashe shi suka wulakanta alfarma halifancin musulunci suka hana ayo sayyidina usman jana'iza sai da wajen kwana uku ba mai jana'iza ba karanta littafin tarihin islam na zahari jana'izan ma da aka mushi aka ce cikin dare aka je aka yi a boye da yan mutane kaɗan mutum mai falala da daraja irin halifan musulunci sai na usmana allah ya ƙara mushi rahama allah ya gafarta mai da kuma wanda ya mamaye sai na ali yana sallah a ƙasar ainihin wato kufa ya kashe shi shi da abdurrahman dan mulki wanda mun karanta duk wannan labarin a cikin littafin hikmatun min tarih wanda shi a ganin shi ma wannan abin da ya yi wai kusanci yake nema zuwa ga Allah yana ganin ma wani babban aiki yayi Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi wani babban dan Boko Haram ne to shi an kama shi kuma daga baya ƴaƴan Sayyidina Ali suka kashe shi to ina hukuncin wanda zai zo ya kashe wani shugaba ya zo ya nade da doguwar bindiga mai salansa irin yadda suke a harbo wani shugaba a kashe shi ko a sa mishi guba a cikin abinci ya ce mutu ko makamancin haka hal hum kal muharibina fa yuqtaluna haddan to shin suna tsaye matsayin su tsaye da yan fashi ne za a kashe su kashewa irin haddi? aw yakunu amruhum ila awliya iddani ko ko za a bar su ne al'amarin su yana ga wakilan jinin shi ƴaƴan shi da matan shi da masu gadon shi ala qawlaini fi mazhabi ahmada wa ghairi akwai magana iri biyu a mazhabin imamu ahmad ibnu hanbal da waninsa لأن في قتله فسادا عاما aka ce saboda kashe shugaba akwai barna mai yawa ba barna ce kankanuwa ba domin na farko dai an cutar da dukkanin al'umma domin shi wali ne da dukkan al'umma yanzu misali muka ɗauki wancan tun da kan kashe na umar ma wanda ya haifar da wato barin gidi ne girma a musulunci kashe na usmana ya haifar da rigingimu wanda har yanzu da muke magana kamar da muka ta maimaitawa a karatunmu na hikiba har yanzu duniyar musulunci tana biyan farashin wannan kisan sai da rabuwar kan musulmai aka samu su ainihin aisha da dalatu dan ubaidillah da ainihin zubair ibn awwam suka ja tunga suka ce ba su yarda ba suka yi fada da sayyidina ali waqatul jamal muawiya ya kara jan tunga ya fada da sayyidina ali waqatul siffin a karkashe mutane da dama sabai suka soki junansu suka soki ra'ayin junansu suka yi wa kansu ainihin wato jafa'i al'umma ta rabe wannan rabe ta haifar da khawarija ta haifar da shi'a ta haifar da rafida ta haifar da nawafid ta haifar da dukkanin bid'o'in da haiza ake fama da su duk mai jawo wannan kashe waɗannan shugabanni da aka yi kaga ba karamin bala'i bane sai da shekara dubu har yanzu ana biyan farashin wannan barna to kaga ta hanyar zubar da jini ta hanyar aƙida da kuma shawwaha tarihin musulunci da dakatar da musulunci daga ci gaba da yaduwa domin tsawon halifancin sayyidina ali radiyallahu anhu bai taba samun damar ya jihadi da zai yaƙi arna ya ƙara fadadar da musulunci ba yana ta fama da matsaloli na cikin gida shekara shida da sayyidina ali bai samu halin da zai ce bari ɗauki gwamnati rundunar musulunci akai farmaki makafirai waɗanda suke zama haɗari ga musulmai ba bai samu halin wannan ba yana ta fama da rigimu na cikin gida abin da biyu baya kuma ya faka zama rigima to haka ko yanzu in ka lura duk wanda zai sa makami ko bindiga ya kashe wani babban mutum malami ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa babu shakka zai cutar da al'umma ba dan ganin cutarwa ba domin zai zama mutuwar wannan bawan Allah bata shafi immediate family din shi kadai ba bata shafi ƴaƴan shi da matan shi da sirkan shi ba ba ta shafe su kare ba ta shafi dukkan mutanen wannan jiha ko dukkan mutanen wannan ƙasa ko dukkan al'ummar da ke cin moriyar ilimin wannan malami shi yasa jama'a kamar da muka sha tattaunawa wallahi jama'a kowa ya kiyayi a ce ya je lahira ana bin shi bashin jinin wani musulmi ya kiyayi haka ko da gama garin musulmi ne ballantana wani babba a cikin al'ummar musulmai babu shakka duk wanda ya je lahira ana bin shi bashin jinin wani to ya je da babban zunubi da sai da yadda hali yayi kawai don manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya kai ya kawo yana roƙon Allah Allah ya gafarta wa ya bashi damar a rangwanta mutumin da yake zanga Allah ya ce babu wannan rangwama ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا Allah ya ce ya yi tsinuwa ya yi fushi ya la'anta ibnu abbas yana kan wannan fatawar cewa wanda ya kisa dan wuta ne khalidi na fiha idan ke wasu malamai sun khalafa mishi kuma suna da hujjar ta tashi karfi amma dai hadari ne mai girma ka je lahira ana bin kancinin wani hadisai sun tabbatar da cewa wannan da ka kashe zai cakumo ka ya kawo ka gaban Allah yace ya Allah ka tambayi wannan mene mushi ya kashe sannan kamar yadda Allah ya bada labari a harshen dan gida annabi Adamu inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik wanda duk ya kashe wani to duk zunuban da wanda ka kashe din nan yayi za su dawo kanka gabaki da ranar alkiyama shi kuma ya tashi bayi da zunubi kwata kwata kashe shi da kai zunuban shi gabaki ɗaya da aikata a duniya sun dawo kanka shi sa hatta wautar da mutane suke an kama barawo ko kwarto ko da yake zargin shi da wani rashin gaskiya a ce a buge shi kawai a sa mai taya ba karamin ta annaci bane gaba laifin da kuke yi na kashe shi ya fi laifin da yi na sata ko kwartanci ko fyaɗe laifin da kuke yi kuda kuke kashe ya fi nashi gara ku danka shi ga hukuma duk abin da suka yi su da Allah kuda kun yi yana ku amma idan muka yi fushi sai hankalinmu kawai ya gushe in ma ka samu wani mai ragowa hankali a cikinmu ko mai shekaru da ce kai jama'a a dakata kada a yi haka sai wani kawai ya buge shi sai a ce munafiki ne jama'a wani irin wauta muke fama da shi tun arna ne suke yin wannan hakuri yanzu musulmai ma suna yi kuma in an yi sai a zo ana ta murna ana ganin wai an yi jarumta ko a dinga jan ragowar gawan a titi da tawon gari kuma su ta muku albarka cewa yaran nan sun kyauta wallahi ai gara da suka yi haka wannan jama'a ba karamin bala'i bane wallahi za ka zama kowa ka gana irin wannan ko ka guje wannan wajen inda za ka yin wa'azi ko nasiha baka gudu kamar da ibn abbas yake cewa za a yi wani zamani wanda za a wayi gari bi hasabin ri'in an yi alamallahu min qalbika annaka takrahu munkar ya ishe ka falala ma Allah ya san cewa a zuciyarka kana kyama abu ba za ka yi hanawa ba yanzu inda aka samu wannan gaugau da suka zo suna yi wannan abin kace za ka hana su me zai faru sanda aka dinga kone-konen na na na na na 2011 ba ko da suke musu hana ba jikin su bai gaya musu ba wasu da gudu suka kai sai a ce ko dan PDP ne munafiki ne ko a wani ya kwana maka kata ko kuma itace haka kaga duk wannan wauta ce jama'a duka ba aiki ne na masu hankali ba Allah ya tsare mu to malam ya ci gaba da cewa a faslun ko haka ne faslun ga wata gaba wa za kulluhu idza qudira alaihi duk wannan hukuncin da aka ce a kashe a kama a kora sai fa idan an fi karfin yan fashin فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه idan sarki ko gwamna ya neme su ko jami'an tsaro masu wakiltar su 'yan sanda ko masu kayan ciki da ake cewa ko 'yan banga ko sss ko sojoji ko mopol suka yi ta neman su da ya kamata da haddi don a kama ta ɗaya musu da hukunci bila udwanin ba tare da an yi ta'addanci ba samtana'u alaihi aka kasa kama su suka fi karfin doka fa innahu yajibu alal muslimina qitaluhum wajibi ne duk musulmai su haɗa gaba daya kowa ya zama soja a tashi a yaƙe su da kifaƙin ulama da haɗuwar malamai hatta yi ƙudura alaihim kulle har sai an iya samun ƙarfi a kansu gaba ɗaya su ma'ana yadda muke ɗin yanzu ba daidai bane duka kowa ya ce Allah ya isa mu dai wallahi mun shiga uku gaskiya gwamnati bata kyauta ba ana ta kashe mu kai ne kai ko a gidanka baka da ko wuka mai kyau ta yanka ta yanka kaza sai mu zauna kai haka shikenan mun zama kamar kajin turawa sai a ta ɗiban mu ana zuwa ana bada kuɗin fansa duk wanda aka kama kai a damce shi sai dai a ce a addu'a a masallaci a je a ta addu'a an karɓa ba karɓa ba wanda ya sani dole zai ga dama su sake shi ko su kashe shi ko a sayin da za a yi kamata ya duk musulmi su haɗu gabaki ɗaya a ƙarƙashin inuwar hukuma a a- a haɗu- a haɗa ƙarfi da ƙarfi sai an hana duk wannan barnan wa ta lam yanqadu illa bi qitalin yufdi ila qatlihim kullihim qutilu wa in afda ila zalika duk sanda aka aka kasa aka rasa yadda za a yi a kama su ya zama sai an yake su to za a yake su ko da yakin ya kai wa an kashe su gaba daya sawun kanu kad qatalu aw lam yaqtul ko da sun yi kisa a baya ko basu yi ba za a kashe su wa yuqtalu da fil qitali kaifa ma amkana fil ulqi wa ghairi al ulq idan ana yaki ne za a kashe su jiya da ya sawaka anan ba wai sai an kaifa takobi ko an kwatar da su ko an musu da sauki ba idan taɗiye su aka yi aka danne su idan ma da dutse ne za a yi ta buga musu in jan su za a yi a titi in taka su za a yi da- da da trailer duk abin da ya sauka nan za a musu a tabbatar da an kashe su idan ana yaki shi yaki da yaki da soyayya ba su da doka jama'a haka ake cewa alharbu wal hubbu la yaltazimani bi qawani da so da da yaki ba sa ba sa iltizami ba sa takaituwa akan wata doka da kasani ko mun gane ba ya ce a ji a yi bane amma ana faɗan abin da yake faruwa ne a aikace za ga saurayi da yana da ka'idoji ko budurwa tana da ka'idoji ne sai mai iri kaza sai mai kaza sai mai kaza amma ita ta haɗu da wani wanda ba mai irin wannan ba in tana san shi sai ga ta karya wannan dokokin gaba ki daya ana ganta usajiya sai ga ta zama fitsararriya tana ta surutu anyhow tana ta posting tana ta aikawa da da da da da maganganu masu daɗi a gida an yi mata magana ba ta jin magana kowa ta kuma ba ta iya ma daga ido ta kallo wani haka ta mai ta mai magana yanzu kuma ita mai da magana ta zama fitsararriya duk wannan yana daga cikin sharɗan su shi baya bin doka to hakan ana yaƙi ana cewa ma a cikin hadisi ma yazo alharbu khud'a yaki dan zamba ne da ake cewa wato har yaki dole sai da makirci a cikin sa to haka idan yakin ake yi da mutanen gari da yan fashi ko wasu yan kalare to diya da sawaka za a iya musu za a iya musu duk abin da ya sawaka wa yuqatalu man qatala ma'ahu duk wanda ya taya su wannan fadan shi ma za a kashe shi mimman yahmihim kamar wanda yake kare su wa yu'inuhum ko wanda yake taimakon su a samu wani jauro a wata riga ko wani mai anguwa a wani ƙauye ko wani dagaci ko wani hakimi yana ɗaure musu gindi saboda suna ba shi return ko wani jami'in 'yan sanda yana sai musu da yana sai musu da hanya saboda suna ba shi wani percentage ko ko duk wani abu makamancin haka ko insider masu zuwa su ba su labarin wane kaza yana da kuɗi wane kaza yayi noma ya siyar wane kaza an biya shi kuɗin fansho ɗin shi wane kaza ai ya sai da gidan shi akwai kuɗi a wajen shi masu ba su labari insider suna da su a cikin mutane to duk wannan shi ma hukuncin shi ɗaya da su wa za qitalun wa za ka iqamatu haddin wannan yaki ne bai da doka wancan da aka fara shine yake maganan haddi wa qitalu haula'i min akadi qitali tawaifi almumtani'a an shar'il islami kashe waɗannan mutanen yana daga cikin aiki mafi zama mu'akkad mai ƙarfi fiye da yakan duk wasu waɗanda suke faɗa da musulunci فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال domin waɗannan 'yan fashi masu shigowa gari su kashe mutane sun riga sun kafa ƙungiya ta kawo barna ga rayuka da dukiyar mutane wa halakil harfi wan nasri da ɓata gonaki da zurriya laisa maqsuduhum iqamata dinin lahi dinin wala mulkin ba wai suna so su tsaye da wani addini ne ko wani mulki ba ba wai su ba kamar yan boko haram da suke cewa su addini suke zo tsayar ba ko kuma wasu misali yan afena fere ko yan maso wanda suke cewa su mulki suke nema ba a waɗannan kawai barna kawai suke yi wa ulai kal muharibin alladhina ya'awuna ila hisn waɗancan sun yi kama da yan fashi masu zuwa su kwana a cikin wani katangaggen wuri au magharatin ko wani kogo au ra'asi jabalin ko kan wani dutse au badan wadin ko cikin wani kwazazzabo wani hau zalika ko makamancin wannan wa ya kafa una tsarika su dinga tsara hanya alaman marrabe ga wanda ya bi sai in ka bi dajin da suke sannan za su tsare ka kaga abin su da sauki akan masu zuwa cikin gari su wa idza ja'ahum jundun su wadancan idan sojoji suka zo walliyal wallal amru bi talabihim lidukhuli fi jama'atil muslimin fa idza ja'a jundu walil amri يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة إقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم idan sojoji suka zo suna neman su cewa su dawo cikin musulmai su yi da'a su bi doka za su yaƙe su su tunkuɗe su mislul a'rabi kamar mutanen ƙauye alladina yaqta'una tariqa alal hajj wanda suke tare ma alhazai hanya a zamanin da da alade ke bin hanya ta karafka a kafa an samu wasu shekaru wanda ah, ah, kamar yadda eh, wannan ibnu jubair yake faɗa a cikin littafin shi na rihlatu ibnu jubair an yi shekaru wajen sha biyar ko sama da haka musulmi daga andalus ba sa iya zuwa aikin haji ba sa iya ratsowa ta maghribul aqsa ah, su shigo ta ƙasar misra su shiga ta sham su bulla ƙasar makka ba sa iyawa saboda yan fashi sun yi yawa sai malamai suka ba su fatawa cewa aikin hajji ya fada a kansu an yi shekara da shekaru ana yin haka to irin waɗannan ada ana samu suna tara hanya kamar da yanzu ake samu tara hanyar kasuwar ƙauye ko hanyar wani gari ko hanyar wani wuri da suka san cewa mutane na wucewa wanda suke wucewa da dukiya aw ghayr zalika min turuqat ko wasu hanyoyi wa kal jabaliyya alladhina yata'assamuna bi usul jibal kamar masu zama ana ce musu aljabaliyya yan dutse masu zama a saman duwatsu awul magarat ko cikin koguna ni katsai tsariki dan su tara hanya wa kal ahlafi alladhina yuhalifuna li katsai tsariki baina ash-sham wal iraqi wa yusammuna zalika an-nahiba sai kuma waɗanda suke yan hadin baki sune al ahlaf masu hada baki da jami'an tsaro akwai jami'an tsaro masu gadin iyaka sai su hada kai da su cewa to za mu fashi a wuri kaza ba ruwan in mun gama za mu kawo muku na ku kasam yadda dai kaga har yanzu ana cewa irin haka yana faruwa wallahu alam da gaske ne ko ba da gaske bane ana dai zargi wani wurin kuma ana samun hujja a ce jami'an tsaro a waje kaza an hada kai da su jami'an tsaro su tsoron Allah su yin wannan ba daidai bane a hada kai da jami'in tsaro a cuci mutane ba daidai bane fa innahum yuqatiluna kama zakarna yuqatiluna za a yake su kamar da muka ambata lakin na qitalahum laysa bi manzilati qitalil kuffari sai dai ba za a yaƙe su irin yaƙin da ake wa kafirai ba in lam yakunu kuffara domin ba kafirai bane musulmai ne fala yu'khadhu amwaluhum ba za a kwashe dukiyar su ba illa an yakunu akhadhu amwalan nasu bi ghairi haqqin sai in ya zama sun kwace dukiyar mutane ba da gaskiya ba fa inna alaihim damanaha to za su biya wannan dukiyar fa yu'khadhu minhum bi qadri ma akhadhu za a kwace gwargwadon abin da suka karba gun mutane wa in lam yu'lam ainu al-akhir ko da ba a san a cikin su wane ne ya dauki dukiyar mutane ba wa kadhalika law ulima haka nan ko da an sani fa innar rid'a wal mubashira sawaw an san waye sa hannu ya dauki dukiyar to amma da wanda yayi fadan da ar-rid'a mai tare mushi wanda yake bashi cover kamar da muka ji a baya to matsayin su daya kama qulnahu kamar da muka faɗa a baya jimalan walakin lakin idza urifa ainuhu kana qararud damani alaihi amma an gane wane ne wanda ya sata to shine zai biya in an zo biya din an gane idan wani ya gane cewa wannan shi ne dauki jakata wannan shi ya kwace kuɗi na wannan shi ne miƙawa hankali na to idan ana so a biya wannan kayan particularly to wannan tana kan shi balil maqsudu mala yace wa yuraddu ma ukhidha minhu ala arbabil amwal za a mai da abin da aka karba daga hannunsu zuwa ga masu dukiyar kar a je a aji a police station ko kuma yan sanda su ma su raba dukiyar a zo ana nema kuma a hannunsu daga baya sai a mayar musamman idan an gane dukiyarka an gane kalan hularka kalan wayarka kwamfutarka ko babur ɗinka an gan shi da takardunka na babur da komai to kayan ka ma sai ka ɗauka kawai kana ce kuma a je a aje su a police station ko a gun alkali ko a wata wani wurin tara kaya kuma ka zo kana so Allah annabi ka rasa kayanka ko kuma a ce sai ka biya wasu kuɗi ko kuma su a cikin masu jiran wani kuma kawai ya saci ido ya ɗauke kayan kuma yake duk wannan yana faruwa ko sai a sace mutum waya kuma a ganta kuma yasa da suke baka kayanka a ce sai ka kawo rashid ka kawo rashid a ce sai ka kawo affidavit ko me sunan ɗayan police report ka je kai ta wahala daga baya ce sai ka biya kuɗin ajiya da aka yi ma waya ita kanta sai ga waya ta ƙara tsada gara ka je ka ce wata kawai waccan ka bar su da Allah jama'a shi sa ko ƙasar nan ta zama ba za ta yare da ake tsammani ba mu ƴan ƙasar ba mu da kirki jama'a mu zana zargin shugabanni mu ne ba mu da kirki shi sa ƙasa ta iya ruwa duk wanda yake so Najeriya ta gyaru ko shi ya gyara abin da yake Najeriya za ta gyaru idan duka muka gyara abin da muke ƙasa za ta gyaru in muka gyarawa kuma za mu ci gaba da zama a cikin wannan yanayin ko kuma aswa minhu kuma za mu dinga zagin shugabanni muna kwashe zunubin su muna saba wa Allah domin zagin saba wa Allah Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa fa in ta'azzara raddu a ilaihim kana li masalihil muslimina idan dukiyar an gagara mayawwa da masu ita yan fashi ne aka je aka tare su sanin su sai aka kama abubuwa da yawa amma sai ba a gane waye masu abubuwan ba ta yi sun shekara biyar suna tara wannan dukiyar ta yi sun kashe masu wannan dukiyar ko ba a san magadansu ba to kaga yanzu ta'azzarar raddu ba za a iya mayarwa ba ko to a irin nan sai ya zama limasalihin musulmi sai a sa a baitul malin musulmai a yi abin da kowa zai ci more shi min rizqi ta'ifatil muqatila lahum kaman a yi amfani da shi a biya allowance ko salary na sojojin da ke yaƙi din ko a sai musu makamai ko a sai musu abin hawa don su ci gaba da patron ko a ɗauka a je a yi wani abu da zai amfani mutane a sai magunguna a kai asibiti ko in sun ji wasu raunuka a yi musu magani ko makamantansu wa gairi zalika ko makamancin wannan malam yace bal al maqsud min qitalihim tamakkun minhum domin abin da ake nema daga yakan su shine a fi karfin su li iqamati al hudud zan a da haddi wa man wa man ihim min al fasadi ana su barna fa idza juriha ar rajul minhum jarhan idan aka jima wani ciwo daga cikin su ciwo wanda yake muskhanan wanda ya kayar da shi lam yuzhal alayhi kada a karasa shi hatta ya muta har sai ya mutu ba za a ce to bari a karasa shi ba za a dauke shi a kai shi a mai magani idan aka je kawai yan fashi farmaki yan fashi farmaki ko barayi sai aka harbo na a cikin su to kada ku zo ku karasa shi ku jami'an tsaro ko mutanen gari da suka yi rakiya sai kawai wannan kawai a karasa shi a'a sai a kyale shi a mai magani illa an yakuna qad wajaba alaihi alqatl sai in dama ya taba yin kisa dan haka kisa ta hau kan shi to shugaban yan sanda ko gwamna ya ba da izini cewa a kashe su amma ba kai jami'in tsaro kai gaban kanka ba sai dai in kai ne dan kare kai fa idza huwa haraba idan ko ya tsere da gudu wa kafana sharrahu ya wadatar da mu daga sharrin su lam natba'ahu ba za mu musawun shi ba illa yakuna alaihi haddun sai in akwai haddi akan shi aw nakhafu aqibatahu ko kuma ana tsoron cewa idan ya gudu ba zai je ya sake shiri zai je hadda sauran barayi da yan uwan shi su dawo su ci gaba da cutar da mutane yana ganin bari mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa man usira minhum uqima alayhi al-hadd alladhi yuqamu ala ghayrihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته